أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمين شي قبل كراتون دمكي أولنا yini mai albarka daren asabar kama mance yau muna uku ga watan rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da biyu da uku wanda ya daidai da hudu ga watan biyu miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu har yau muna cikin babi na 27 kamar yadda malam ya ce babu ta'zim hurmatul muslimin wa bayanin huquqihim wa shafaqati alaihim wa rahmatihim babi wanda ke bayanin girmama da ko girman alhurman musulmi cewa musulmi na da alhurma mai girma da bayanin haƙoƙin musulmi da tausaya tausaya musu da musu rahma mun tsaya akan mun kare babin ko akwai hadisi guda bayan hadisin abu huraira radiyallahu anhu shine dai haka ne kamar yadda malaici kina mun kare wannan babu za mu tashi kan sabon babu babu sitrul aurat auratul muslimin wan nahi an isha'atiha li ghairi daruratin babi wanda yake bayanin sutura auratul musulmin suturta al'auran musulmi kinan kai zamanto a kece al'aura ta musulmi wannahi an ifsha'iha kuma da hani game da yada ta lighairi daruratin ba tare da larura ba wani abu ne mutum ya na kunya wani tsireti rishin dai bai yi bai kyauta ba akan wani abu da kuskure to bai dace ba wannan kuskure nashi a yada shi a duniya inda ba da larura قال الله تعالى الله مدوككي na cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah lalle wa'anda suke so su yada alfasha a cikin waɗanda suka yi imani umini ne ya yi wani abu wanda baya da kyau suke so a'a sai kowa ya ji dan a ga wallan shi a ɓata shi mutuncin shi zube lahum azabun alim masu irin wannan ayyuka suna da azaba mai radadi fi duniya a nan duniya wal akhirah haka a lahira domin hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bibi al'aurar wani musulmi to Allah sai ya bibi al'aurar shi ina wannan azaba ce nan duniya kama tadinu tudan yanda kai haka ake ma قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an samu wani hadisi daga abu huraira abdurrahman bin sakhar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi kala yace la yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allah yawmal qiyamah bawa wani bawa ba zai sitirtawa wani bawa dan uwan shi na Allah asiri a nan duniya ya ruha mashi asiri a nan duniya face sai Allah maɗaukaki ya ruha mashi asiri a lahira. Ta ku babu ma'auni suturar da Allah maɗaukaki zai wa bawa a lahira ba za ta yi daidai ba da suturar da bawa zai wa wani ɗan'uwan shi a duniya. Nan sai zamanto na karantar da mu suturta ɗan'uwanka yi wa kanka sutura ne gobe kiyama wa anhu hakana an samu wani hadisi daga Abu Huraira qala yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzala wanda tsira ya Allah da amincin shi kara tabbata gare shi na cewa kullu ummati mu'afa illa al-muhajirin wa inna min al-muhajara an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allahu 'alayhi fa yaqulu ya fulan amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu ويصبح يكشف سر الله عنه Allah madaukaki manzala sallallahu alaihi wasallama na cewa Abu Huraira na cewa naji manzala sallallahu alaihi wasallama na cewa kullu ummati mu'afa dukkan al'ummata Allah madaukaki zai musu rangwame ya musu rahma illa al-muhajirina sai masu bayyana alfasha abinda suka yi a boye kuma su zo a kan a dandali ko majalisi ko wani abin da ya kama da haka suna tone asirin da Allah maɗaukake ruwa musu. Mujahiri na afuwar. Mujahiri na. Nam. Wa inna minal mujaharati na daga bayyana abin da yake tone asiri an ya'amala rajulu billaili amalan mutum yayi wani aiki da dare aikin da baya da kyau aika aika billaili amalan thumma yusbihu thumma yusbihu yusbiha thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi wayi gari bayan Allah madaukaki ya suturtar da shi ya ruha mushi asiri fayakulu sai ce ya fulan kaiwa ne yawa ne amiltul bari hata kaza wa kaza ai jiya da dare na yi kaza da kaza a ƙaddar Allah ya ce ai na yi zina da wance ko na yi sata da kaza ko na yi kaza dai wanda ya zama tun zunubi ne baya da kyau waƙad ba ta yasturhu rabbu kuma bayan ya kwanta daren wannan Allah maɗaukaki na ruha mashi asiri abin da ya ba wanda ya ji ba wanda ya gani wa yusbihu yakshifu sitra Allah alai nan yasbihu yusbihu ne sai waye gari na kwaranye suturar da Allah maɗaukaki ya mushi na bayyana ta mutafakun alaihi wani hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi Sannan na karantar da mu wannan hadisi haramcin mutum ya kece suturar da Allah maɗaukaki ya mushi bayan ba wanda ya sani sai Allah maɗaukaki kuma ya zo aikin ɓanna ne ya zo ya yi kafaɗi na yi kaza na yi kaza na yi kaza wa anhu haka nan an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi annin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah damuncin su ƙara tabbata gare shi kala ya ce إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن, زان إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر متفق عليه قال التثريب التوبيخ abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ce daga annabi wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi kala ya ce fa idza zanatil amatu idan baiwa ta yi zina fa ta bayyana zinaha kuma zinarta ta bayyana lalle ta yi zinan da shaidu da komi falishili da halhad to alkali ko hukuma ta bulala ta haddi ita kuma haddi na baiwa rabin haddi ne na diya na maimakon a mata bulala ɗari sai a mata bulala hamsin wala yusarriba alaiha kuma kadda yayi ka wulakantar da ita yayi ka kwara mata shine tawbihi ke ba ke ba ciki kai kaza ki kai kaza da ta motsa ke ai ke ciki kai kaza ki kai kaza wannan shine kwarawa to bi thumma in zanat saniyata had law in tayi zinat karo na biyu fale jili da hal hadd abulale ta da haddi wala yusarrib alaiha kai ya sake kwara mata yi ta kwara mata wa in zanata thalithata idan ta sake zina karo na uku an mata haddi bata hasa ba an mata na biyu bata hasa ba shi kuma asalin haddi dama horaswa ne komawa kankarar zunubi ne kuma barazana ne ga kan mutum ya koma ya zuwa zunubin da aka mai haddi a kan shi tun dare an yi ta mata haddi bata fasa ba mataki na biyu fal ya bi'aha wanda yake mallake da ita ya saida ta walau bi hablin min sha'rin ko da dai da igiya ne ta gashi a tubka gashi a iya ai kaga ko gashi a aske iya da matsayi bai da matsayi ko da dai wannan gashi ne igiya ta gashi to ya saida ta kenan ko da duk irin yanda aka taya kawai ya saida muttafaqun alayhi saboda babu alkhairi tare da ita muttafaqun alayhi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu qala haka nan an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda ya da Allah ta kara tabbata gare shi kala yace uti annabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba khamran an zo da wani mutum wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha giya kala idribuhu ku bulale shi haddi na shan giya kala abu huraira abu huraira radiyallahu anhu yace fa minna daribu bi yadihi daga cikin mu akwai wanda yake bugawa da hannun shi daribu bi na'lihi da wanda yake sanya takalmi balarabe in kaga ya bugi mutum da takalmi to lalata ta kai lalata kamar karshen wulakanci ne والضارب بثوبه أكون ليك تتري كشي بقى فلما انصرف قال بعض القوم لو كتند وانا متن يتهي يجوي بايا سيوسو da cikin sahabbai suka ce akhzahullah akhzakallah kuma Allah ya wulakantar da kai ya kaskantar da kai qala la taqulu hakaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kada ku yi kawa dan uwanku musulmi muguwa addu'a la tu'inu alaihi shaytan kada ku taimaka shaydan akan shi dama yin shaydan ya riga ya ribance shi kuma yanzu Allah ku kara taimakon shaydan akan ya kara ribanta shi abin da ya dace da su su mai addu'a hadakallah Allah shiryar da kai haka idan muka ga wani dan uwa cikin wata alloba cikin wani zunubi mu roƙa mai Allah madaukake Allah shirye da shi kan mu taimaka mai ta wulakantar da shi muna tsini mai albarka sai zamanto babu wani tafarkin da zai shigo amma idan aka mai addu'a musamman ma a boye bai sani ba to mala'iku suna karba addu'a suna cewa amin wa lak mithla Na'am, ba addu'ar da ta yi karɓuwa ga ɗan uwa musulmi ga ɗan uwan shi musulmi kamar yadda zai yi ta aboye bai ma sani ba. Qala rawahul Bukhari, Imam Bukhari ya fitar da wannan hadis. Qala al-mu'allif rahimahullah babu qada'i hawaij al-muslimin, babu wanda yake bayana biyan bukatocin musulmi. Jami'a neman wata matsala to iya da kyau a matsayinka musulmi in kana da ikon biya mai bukata ka biya mai wannan bukata qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi la'allakum tabbat idan kuka yi haka nan tuflihun za ku rabbanta nan la'alla ba tarajji ba ne inda kun aikata alkhairi to da ikon Allah idan ku yi da aldan Allah to za ku rabbanta وقال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وباب وانا أبو وانا ذاك أيكتانا الخير فاتسي الله مدوك كياسا دشي babu wani abin da mutum bawa zai na alkhairi face sai da sanin Allah haka kuma abin da zai aikata na sharri face sai da sanin sanin Allah madaukaki قال وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما an samu wani hadisi daga Abdullahi da Umar wa an da yarda Allah ta kara tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة زال صلى الله عليه وسلم أيك جوا المسلم أخو المسلم مسلمي دو مسلميني ‘yan uwantaka ta imani wadda ta yi ‘yan uwantaka ta shiri. La ya zulimu, kai ya zalunce shi, wa la yi zulimu kuma kai ya taɓar da shi ya miƙa shi zuwa makiya. Wa man kana fi hajjati akhihi duk wanda yake cikin biyan bukatar ɗan uwan shi, kana Allah fi hajjatihi. to Allah madaukaki na cikin biyan bukatar hajojin shi bukatun shi wa man farraja muslimin kurbatan farraja Allah anhu kurba biha kurbatan min kurbi yawm al-qiyamah dukkan wanda ya kwaranye wa wani musulmi wani bakin ciki wata damuwa ya zo ya shiga cikin halin kakanikai la'alla babu abinci la'alla babu lahiya ya buga ya buga ya rasa ya zo wajenka don Allah wani taimaka min ga halin da nake ciki ka taimaka mai ka sanya mai farin ciki da wannan bakin ciki da ya zo da shi to Allah madaukaki haka kai ma zai yayi ma wani bakin ciki daga cikin bakan cikin lahira wani tsanani daga cikin tsananin lahira wa man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah dukkan wanda ya ruhawa wani musulmi asiri to Allah madaukake shi ma zai ruha mai asiri na ranar lahira amma na ana nihin ba wai mutlaqan ba ba a sake ba mutumin da ya zamanto azzalimi ne an san shi da zalunci babu laihi in kaga ya gegi wani kace hattara fa ko suna mu'amala zai mu'amala kace to wani ka san irin mu'amalar da za ka yi da wani domin ga halin shi wannan balayi babi ne na nasiha amma kawai haka nan kana yi ne don ka tuzartar da shi to wannan bai dace ba haramun ne idan ka rufa mai asiri akan wani abun da ya na kuskure to gobe kiyama kai ma haka Allah madaukake zai rufa ma asiri muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi daga annabi wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi college man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah wa man satara ala mu'sir wa man yassara ala mu'sir yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نصبه رواه مسلم مازال صلى الله عليه وسلم yake man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya dukkan wanda ya yayi wa wani mumini bakin ciki wani bakin ciki daga cikin bakan cikin duniya wata bukata wata damuwa nafasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawmil qiyam Allah madaukake shi ma zai yaye mishi wani bakin ciki daga cikin bakan cikin ranar lahira kamar wannan hadisi na Abdullahi da Umar radiyallahu anhu waman satara ala mus'al waman yassara ala mu'sirin dukkan wanda ya sauƙaƙawa wani wanda ya shiga cikin kumci yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah to shi ma Allah madaukaki zai rangwamta mushi ya sauƙaƙa mushi a nan duniya da lahira waman satara musliman duk wanda ya ruhawa wani musulmi asiri satarahu Allah fi dunya wal akhirah Allah madaukake shi ma zai suturtar da shi ya ruha mushi asiri a nan duniya da lahira wallahu fi auni al-abd Allah na cikin taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhihi duk lokacin da ya zamanto bawa iya cikin taimakon ɗan'uwan shi. Aljaza'u min jinsil am, inda ka taimakawa wani, kai ma haka Allah maɗaukaki zai taimaka ma, kuma tun nan duniya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dukkan wanda ya bi wata hanya, ya kama wata hanya yake laliban ilimi a cikinta. ba ka gani ba ma wai nema ba ka je ka ɗauka a lalube ne kake domin iltimasi abinda za ka nema musamman ma da dare wanda ya kama hanya cikin neman ilimi sahalallahu bihi tariqan ila aljanna to Allah madaukaki zai sauƙaƙa mishi da wannan ilimi bin hanya ya zuwa aljanna domin aljanna ba ta samuwa da jahilci dole ne sai ka san menene haƙƙin Allah dole ne sai ka san menene haƙƙin manzon shi sallallahu alaihi wasallam dole ne sai ka san haƙƙin abeban halitta kuma kowane ma'abucin haƙƙi wajibi ne ka bashi haƙƙin da yake kanka da jahilci bai yayuwa sai zamanto neman ilimi na shari'a gwadabe ne ko hanya ce ta shiga aljanna wama ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala da dai duniya wasu mutane ba su taba taruwa ba a cikin ɗaya daga gida cikin daga gidaddajin Allah madaukaki masallatai yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah alqur'ani mai girma wa yatadarasunahu kuma suna mudarasa wannan ya karanta wancan ya saurara in yayi kuskure ya gyara ko ana neman fahimtar ma'anar shi illa nazalat alaihim as-sakinatu face sai nutsuwa da kwanciyar hankali ta sabka a cikin su da wahala ka ji wurin da ake tafsiri ana karanta alqur'ani ka ji hayaniya ka ji tashin hankali da wahala ko mun dubannan mutanen da suka haɗu wa ghashiyatuhum rahma kuma rahama Allah madaukaki ta lullube su wa haffatuhumul mala'ika mala'iku su kewaye su su yi musu kuri na daraja da girmama abin da suke yi wa zakaramu wa zakarahumullahu fi man inda kuma Allah madaukaki ya ambaci wannan mutane a cikin fada Allah madaukaki wajen mala'iku wane da wane dan gidan wane da wane dan gidan wane ga su sun zo suna karatu suna karatun alkur'ani waman batta'a bihi amalu dukkan wanda aikin shi ya jinkirtar da shi ya maida shi baya maimakon aikin shi ya zaburar da shi ya zuwa shiga aljanna a'a sai bai yi aiki ba aikin wannan munana ayyuka ne ya jinkirtar da shi lam yusri bihi nasabuhu to wadan ganan shi hobayya gaugotar da shi zuwa aljanna babu zancen dan gidan wane ne ko dan malam wane ko dan sarki wane ko dan shehu wane a'a al'amari na aiki ne qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasul na al'amari aiki ne aikin ka shine zai baka matsayi gobe kiyama نعم قال رواه مسلم إمام مسلم يفتدش قال المؤلف رحمه الله باب الشفاعة lokaci ya yi ko abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk